أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawowa da mu a wannan wuri mai albarka domin tunatar da kawunanmu da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya shine kula da daura da inda muke da kuma kula da inda muka tasawa wato shine zamanmu na duniyarmu da lahira gyara ayyukanmu na zaman duniya dinnan domin zuwa lahira ta zo mana da kyawu muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya muna muwafaka ga daidai da mu da masu sauraro kusa da nesa abinda yake kuma zamewa ko kuma kauce hanya to Allah ya kare mu da mu da masu sauraro kusa da nesa da dukkanin jama'ar musulmi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah karatunmu zai dora inda muka aje a satin da ya wuce muna dai cikin karatun a kitabul kaba'ir kuma mun zo cikin alkabira alkabiratu salasuna shi za mu yi a yau insha Allah wato kabira daga cikin kaba'ir saba'in da suke a cikin wannan littafi to yanzu na talatin za mu yi yau insha Allah alkalibu fi galibi a kawali shi wannan kabira na yau za magana ne akan wato aibi ko kuma hadari ko musibar da take a cikin wato yanke na ƙarya wato ya ƙarya fi galibi a kawali a cikin mafi yawan maganganunsa dama ƙarya dai haramun ce kamar da makaranto a baya to makareta din ma hawa hawa ne wani ko da yake akwai ƙaryen da ya halatta wanda insha Allah kila yana yiwa bayanin ya shigo a nan gaba kaɗan sannan akwai ƙarya wanda yake na haɗa wato kuskure ba halin mutum ba ne to wannan ana magana ne kan alkazibu fi galibi a kawalihi mutum ya zama makaryaci a cikin mafi yawan maganganunsa kaga karin ya zama ɗabi'a wurinsa kenan shi mutumin da ya zama irin wannan mutum ɗin kenan Allah kiyaye mu qala Allah ta'ala Allah yace fa naj'al fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin sai mu tabbatar da la'anar Allah akan irin waɗannan mutane maƙaryata wannan suratu al-imran ne an yanko ayar ne saboda mahallu shahid dai ana so a nunarwa mutane cewa la'ana dai ta tabbata akan maƙaryata masu ƙarya wa qala Allah ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace qutilal kharasun Allah an ci maƙaryata masu yanke na ƙarya tun ya zauna ya tunani ya tunani ya yanka ƙarya ya watsa wa duniya kila don ya burge ko da wani bukata nashi ya biya ko kawai don ya ba mutane dariya kawai ko kuma shi hada fitina ai ma'anar alkharrasun din nan shine alkazibun makaryata wa qala Allah ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wani aya suratu ghafir ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab Allah ba zai tabbatar da shiryar sa wa mutumin da ya kasance mabannaci ba makareci wanda ya kasance mabannaci kuma banna Allah ba ya santa to sai ya haɗa sifa biyu gashi musrifun gashi kazzabun maɓannaci maƙaryaci sifa biyu ne amma kamar sifa ɗaya kamar abu ɗaya ne saboda wurin ɓannan nan ne ƙarya nake shigowa tunda ɓanna zai yi kaga dole sai ya yanke na ƙarya kenan a ciki shi zaka ce musrifun kazzabun maɓannaci maƙaryaci sifansa ne saboda ba ta yanda mutum zai yi ɓanna sai ya yi ƙarya domin aka zo aka aka aka tsare shi to mafita ke nema ƙarirriki zai don ya samu fitarsa sannan bannar ma ƙarya ce ita kanta Allah kiyaye mu wa fi sahihain ya zo a cikin Bukhari da Muslim an ibn Mas'udin daga dan Mas'ud Abdullahi da Mas'ud kenan qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna sidqa yahdi ila albirri wa inal birra yahdi ila aljannati wa ma yazalu rajulu yasduku yasdiku wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba Allah kiyayu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna siddiqa kusani haqiqa jama'a gaskiya fa yahdi ila al-bir tangan kai mutun ga mutunci ya zama mutum mai mai mai mai dattaku ita gaskiya wa inal birra shi ko dattako ya hadi ilal janna yakan kai mutum ga shiga aljanna Allah ya samu ciki wa ma izalar rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa mutum bai gushe ba yana gaskiya kullun kuma yana kirda don gaskiya a cikin lamarinsa kullun gaskiya yake yi kuma in lamari ya same shi to yana kafa kafa taka tsantsan kar dai ya sa ƙarya yi gaskiya kila abu ya tabbatar da ɗari ne ƙwara ɗari sai ce to ina ganin dai zai iya kai ɗari zai iya kai ɗari kaga ya tara shirka kenan ya san ɗari ne amma saboda gudun kar a sa wani abu ce zai iya kai ɗari to kaga idan aka zo aka kirga aka mai kai ɗari ba kaga da ba ya ce ya kai ɗari ba zai iya kai ɗari to kudu an same shi tasirin ba za ba yi ƙarya ba ba yi ƙarya ba tun da ba ya ce ya fi ɗari ba amma ya ce ya fi ɗari sai aka same shi ƙwara ɗari da kaga ya yi ƙarya kenan amma zai iya kai ɗari sai aka same ya ɗari ya ce a lallai dama ko ya ce mana zai iya kai ƙwara ɗari fa ko mun same shi ɗari ko zai iya kai ƙwara ɗari ya ka samu tasirin ja kai kwara nawa mutumin ne yace hoto ya ce mana zai iya kai dari eh to gaskiya ne don wuri kwara 90 ne to misali kenan yana gaskiya yana kirda don gaskiya kullun yana kafa kafa kar ya tsallakawa gaskiya ya je ga karya to idan mutum ya kasance haka ba zai gushe ba yana haka da inda bai bari ba hatta wannan dalilin sai ya zama wani tsani ne da zai sa ku taba a rubuta shi inda Allahi a gun Allah siddiƙan mai gaskiya sai Allah ce ya rubuta Allah ya sa malaku su rubuta cewa wane mai gaskiya ne saboda haka ko da za ta kama wata rana shi faɗi abu a yi kuskure kai ko ƙarya aka yi masa aka ce shi ya faɗa sai ga mutane sun yarda saboda Allah ya rubuta shi mai gaskiya don ba ya ƙarya ce wane wane ya faɗa ce to inda wane ya faɗa kan maganan nan gaskiya ce don baya ƙarya sai kaga saboda rike gaskiyarsa ko da ƙaryan ya shiga ba da gangan ba sai Allah ya suturta shi Allah ya sa mu a ciki amma wa innal kadhiba ƙarya yahdi ila al-fujur takan kai mutum wa wato fujur wato lalacewa wato ya zama mutum mai tujara ya zama wanda mutum mai mai tujara wanda ya zama kekeshashe zuciyarsa ya keshi ya ta kekeshi wa inal fujura shi ko mutum ya kasance mutumin banza wato fajirci kekeshewar zuciya yadi ilan nar takan kai mutum ga shiga wuta wa ma yazalu rajulu mutum ba zai gushe ba yadi yakzibu yana ta ƙarya kullun wa ya tahar alkadiba kullun lamarinsa yana kirda don ƙarya duk zai al'amari sai ya faɗan ya ɗan sa masa ƙarya ya sa gishiri ko magana ce yake yi ya faɗa ya ga mutane ba su yi dariya ba to ya san irin kalaman da zai kaɗa na ƙarya don ya sama maganar gishiri don mutane su yi dariya ko su ji abin ya burge su to duk mutumin da ya kasance haka idan bai bari ba wannan matsayin zai sa yi kutaba a rubuta shi kazzaban bakin makarici inda Allah a gurin Allah saboda kaga zuciya tun da ta riga ta kekashe ya zama mutum fajirin mutum komi ya ka bajin kunya kowa zuciyar ta, ta, ta bushe masa to daga nan sai ya zama makareci to da ya zama mai, mai yawan mai yanka karya mafi yawan lokutan sa to Allah zai sa a rubuta shi makareci to saboda haka da an rubuta shi makareci ko a gurin Allah to in duk gaskiyar da ya faɗa ya mutane ba za su yadda ba ko gaskiyar ya ce to waye faɗa wane to inda ba irin manganinsa ba ne kun san halin mutumin yadda yake to amma dai abin da yana da kamshin gaskiya amma kam in dai wane ne duk da haka yi binciken lamarin nan dan yana yiwa an ba haka yake ba to kaga ko gaskiyar ma ya faɗa to ba a yarda duk abin da ya faɗa za a je shi makarici saboda dama an riga an rubuta shi an yi masa sa'inin cewa shi makarici ne kaga suna ya ɓaci kenan Allah kiyaye mu wa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim aidan kuma annahu sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi thalathun alamar munafiki uku ne saboda haka kowa ya binciki zuciyarsa domin kowanne mutum ya fi kowa sanin kansa to alamar munafuki abu uku ne wa in salla wa sama annabi ce ko da mutumin yana salla yana azumi shi dai munafuki ne waza ama annahu muslimun ko da ya cika baki ya ce ai ni musulmi ne ni musulmi ne ni ahlus sunna ne duk abin da ya faɗa to in dai yana da ɗayan waɗannan alamomi uku to munafuki ne shi ko alamun munafuncin nan da ake magana munafunci mutane su iya ganewa munafuki wa dan wuta ne ba zai shiga aljanna zai ba zai shiga aljanna ba dan wuta ne fa sai da kila in ya samu gafara daga baya dawo da shi aljanna kila amma munafuki dan wuta ne saboda innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kaji ma kasan da wuta ake sa shi waza ma annahu muslimun na daya idza haddatha kadhaba duk ya yi magana sai ya sa ƙarya duk ya yi magana to kaga wannan ba kamar wancan mai ƙarya ba ne na kuskure ko wanda bai zama ɗabi'ansa ba idan haddasa duk ya yi magana sai ya yanke na ƙarya ya kirdari ƙarya ya zuba a ciki ya ƙara idan abu goma ne kila sai ya ƙara ɗaya wa idza wa'ada akhlafa duk yayi alƙawari sai ya saba alkawali duk alkawalin da ya shirya to ba zai iya cika shi gaba ɗaya ba sai ya saba shi wannan ko mutane mafi yawa muna faduwa irin alkawali din nan muna yawan faduwa a wurin alkawali mutum ya ɗauki alkawali sai mai da shi ba komai ba saba alkawali ya zama banza ka ga abun nan da ma ko ko ko ka cewa ne ka zo lokaci ga za in baka kaza mutumin ya zo wai kayi masa dubara ne wai don karbi da shi yana can yana sa tunanin za ka zo zai zo ka bashi in ya zo saboda ka riga ka shirya kamin lokacin kabar wurin kila wani mabaraci ne ko wani bawan Allah ne in ba ka da ko ko ba ka da niyyar ka bashi ka ce masa yi haƙuri ko ka bari ka tari gaba ka sa magana ta hikima za gaya masa amma kar ka bari ka ja makanka haɗari wurin abin da bai kai hakan ba to wai kana nufin ka sallame shi ne ya tafi ko da ya ka zuwa dama ka shirya daidai wannan lokaci kai ba kana ya zo ya ta sa ido ta sa ido bai gan shi ba kaga wannan wannan ya zama saba alƙawari kamar dan mai siyasa ya zo kamfi in in dai ku bani goyon baya idan kuka bani goyon baya zan yi muku kaza zan yi muku kaza kuma shi ya sani a zuciyarsa ba haka shi ke nufi ba don alal haƙiƙa haƙiƙatul amri duk ɗan siyasar da ya zo kamfi ya yi alkawali na gaskiya kuma da nufin lalle lalle zai yi to insha Allah Allah zai hore masa damar da yawan na aikin in dai da gaskiya ya alkawali to abin da muke samun matsala lokacin da su suke zowa kamfe zuciyar ba wanke take ba da nufin karerakin da za a yi ne lokacin da kake musu kamfe ka zo neman alfarma a gurin su suka nemi cewa in ka ci za ka yi musu kaza da kaza da kaza ce to wannan abu ina ga mu gaskiya na nauyi gare ni yana da wahala tunda kai ka san tsarin siyasar kuma na yana da wahala gare ni amma dai insha Allah na muku alƙawalin duk abin da kai yiwa zan yi muku amma irin wannan abin ka'idar sa kaza da kaza da kaza ga musu gaskiyar magana ba kamar gaskiya amma ka gaya musu eh za a yi za a yi kuma kai a zuciyarka ka san baka iya abin ko kuma a zuciyarka dama kai kayo dare su ne saboda ka har abada har ka ƙara mulkin ka ka koma neman wani ka koma ko nawa ma za ka yi ba za ka samu damar kai abin mutum da lokacin da kai alkawalin baka da nufin cikawa to wannan kine na cikin abubuwan da suke taimakon 'yan siyasa na rashin samun damar su yi abin da suke yi wa mutane alkawali saboda ko da suke alkawalin ba da gaskiya suka yi ba kamar bashi ne duk mutumin da ya karbi bashi da nufin lallai yana fafutukar yana famar ya biya to hakika Allah zai hore masa abin biya amma duk wanda ya karba da nufin ya halakar dama ba da gaskiya ya yi dabara ne bai iya danne kai karbi kuɗin bai iya zowa ya sace kuɗin naka bai san dabarar da zai karbi kuɗin ba amma ba zai ma dabara da Allah ka ara min kaza da kaza in kai kaza za a yi kaza sai ka ara masa shi ba da nufin shi biya ba to har abada in miloniyan mi ya kai ba zai ba zai biya ba Allah ba zai ba shi damar biya ba saboda niyatul mumini ablagu min amali niyya ta riga ta gabata Allah ba zai hore masa ba dan ba niyyar kwarai to duk magana ƙarya ake cewa ya alƙawari ya saba wai za tu mina khana duk lokacin da aka amince masa yaudara ka amince masa ka bashi ofis gwamnati ta amince maka ta baka wata ma'aikata ka kula sai ka yaudara a ciki ko kai malami ya amince maka an baka almajirai ka karantar da su nauyi iyayensu ne sun aza maka nauyi sai ka yaudare su ko kai makwabci ya amince maka sai ka yaudare makwabci don kaga bayanan ko kayan makwabcin gona tsakanin ka iyaka da iyaka da shi ya amince maka ka yaudare shi ko magana ma ka amince masa sai yaudare ka ka amince masa ka yi magana ta sirri da shi ya zai ya zubar misali irin magana ana samun yaudara hakan nan mutum ne kana magana da shi ta waya ba ka ganinsa ba ya ganinka sai ya sa hands free don wanda suke nan wurin su jiya kuma alhali bai gaya maka zai sa hansfiri ba kuma kai magana kake tsakaninka da shi ya yi dare ka ya ce amana wannan ya zama munafuki ko ku a'a magana kake da shi bai gaya maka zai rikodin din maganar da kake da shi ba sai rikodin dinta ka amince ba sai yaudara ke za ganin su yan jarida irin masu jaridan nan in za su yi hira da kai za su gaya maka za mu hira da kai gaskiya suke gaya maka za su yi zance da kai saboda haka ba za su yi magana da kai ba ba tare da ka san za su yi magana da kai ba balle su je su watsa kuma ka'idan su ne in za su yi magana da kai za su shaida maka za mu zo mu yi hira da kai kuma na so mu yi hira da kai ta kaza saboda haka duk abin da ka faɗa kai ka san ka faɗa ba su yaudare ka ba in za su yi waya da kai ne yanzu zamanin telefon din nan za su yi waya da kai suna ofis din za su gaya maka muna so mu yi hira da kai ta kaza suna yi suna recording sun sanar da kai to kai ma in za ka yi recording din maganar abokin magana ta waya din ka gaya masa ina nan fa ina recording din abin da kake faɗa don in saka mutane su ji wannan shine ka'ida a daina saba ka'ida da mun saba ka'ida za mu samu matsala to wanda ya zama haka ka amince masa ta ko ina ana samu haka ka amince masa shi na shiga gidanka yayi yaudara yana hulɗa da matanka kai kana ganin mutumin gaskiya ne ka amince masa yana yaudara ka amince masa ka bashi kaya ajiya yana yaudaran ka a ciki yana diban wani abu duka dai wannan suna darsa da yawa Allah ta'ala ya kiyaye mu wai za tu mina khana wa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu hudu duk mutumin da ya kasance ciki to ya zama munafuki tsintsa munafuncinsa tsintsa ne wa man kanat fihi khaslatun minha duk wanda ya kasance yana da hali daga cikin ta wannan dabi'ar cikin hudun nan ko da ɗaya ya dauka ba sai ya dauke su duka ba kana fihi khaslatun minan nifaq ya zame masa yana da dabi'a a ciki ta munafunci hatta ya da'a sai sa'ilin da ya daina ta na ɗaya idza tumina khana duk aka amince masa yaudara kamar wancan hadisin ne amma sai dai sigan ne na kalamin ya zama daban da wancan saboda masu ruwayan ba ɗaya bane amma wannan yakan karfi wancan wa iza ahada gadara duk lokacin da aka amince masa yayi yayi ahad wato alkawali aka yi alkawali da shi alkawali da wani sai ya saba sai shi shi shi shi saba alkawali wai za a da gadara sai shi yaudara shi ya saba alkawali dama yana nufin dama ya cuce ka ne kawai alba alkawalin gaskiya ya maka ba shi ma sai ka daga ya dariya ce da Allah rubi da shi wa zai yi masa kaza da kaza ma na aiki kenan ma na huta da shi Allah ya kare mu wai za khasama fajara duk lokacin da husuma ta hada shi da wani sai yi tujara shi batsa inda yake shiga ba na shike fita ba dan fada hada ka da mutum abinda bai kai ya taka kara ya karya ba amma zai ga mutum yana jan ido yana tada jijiyar wuya sai kai mamaci a to Allah wani Allah ya baka hakuri wallahi ni ban san abun ya kai maka haka ya kai ma ai ya wuce har wanda suke kallo ba zama maki a to wai wani ya aka haka wannan abun da ba wani abu ba ya haye haka kamar an kunna kamar an samu wuta fetur ya wannan abu ya wannan abu to duk mutumin da ya kasance haka da dan wani matsala hada shi da wani sai ya ya, ya haye ai ai ya inda shike fita shike shiga ba nan shike fita ban ganin kowane yana zubawa to wannan munafiki ne yana dabi'a ta munafunci ai hudu kenan ko idza tumina khana wa idza ahada gadara wa idza khasama fajara wa idza haddatha kadhaba shi muka tsallake yayi magana ya sa ƙarya hudu kenan eh Allah kiyaye mu to kaga riwayan da kamar wancan ne idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana sun cika kenan wa fi sahih bukhari yazo a cikin sahih bukhari fi hadisi a cikin hadisin nan na bayanin manamin nabi sallallahu alaihi wasallam baccin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wani mafarki a ciki yace fa ataina lokacin da jibril ya zo da shi ya dauke shi yace sai muka zo wancan wani dogon hadisi ne ina ga kamar hadisin ko bukhari ne ya ruwaice shi da muslim ma ina kamar ya kawo shi yace sai muka zo in ji annabi a larujilin wani mutum muka same shi mutsaji liƙafahu shina jicce wato kwance ta ƙiyansa wato mun na muke yayi reran kenan kwance reran wa akharu qa'imun alaihi ga wani mai ƙarfi ya zo ya tsaye a kansa bi kalumin mai hadidin gashi da wasu wasu wasu ko karnuka hakan nan na na na ƙarfi idan muka ɗauke shi ko kuma makamai na ƙarfi kenan na na na dukansa kenan yusharshiru shidquhu ila qafahu sai wato suna yashi wannan wannan mutumin da yake nan gabansa ga ga wannan karnuka din in muka ɗauki kalu din kan kan karnuka din to ga su kun ba karnuka irin wannan ba suna haushi masa gashi da wani zartu shi ma zartun na gaske yushar shiru shidukuhu shina ta gagiran shidkuhu wato abin nan nashi nan ƙasa ƙasan ƙasan ƙasan baki dasashinsa ila ƙafahu in ya kama yana gagira sai ya kawo ta ƙiya wa ainahu ila qafahu in ya yanke wannan wurin kaga ya kama daga ƙasa kenan ya yi sama to sai ɗauko wurin ido wurin idanuwansa ta fuska ya ta gagira shi ma ila qafahu sai ya kawo ta ƙeya da shi ke yi ya ɗauka ne sai ya kawo baya ya ɗauka ne sai ya kawo baya haka ake fi ƙasa kamar masu fi kankana na to alhamdulillah kamar mun ci lokaci da yawa kenan za mu aje mun shigo cikin hadisin kuma sai da in mun dawo insha Allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya muna sa ba mu lada abin da yake daidai abin da ya kuskure kuma Allah shi gafarta muna Allah zan da kasan mu lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sibobi Allah ya raba mu da su masu mulki mu Allah ya saita ta su ga daidai mu ma Allah ya saita mu ga daidai Allah ya ji mu na gafara da iyayen mu da shekanan mu duka da sauran jama'ar musulmi barka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم